بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دشدق وتن Jumada al'ula shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 30 ga watan 1 shekara ta 2020 ashirin da na shida to ashirin da shida ashirin da shida na boko ne wannan 29 jumada ula ko 30 Allahu alam da ba wanda ya ga watan shekara ta 2020 zamu tashi akan darasi na 60 insha Allah a cikin wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na Sheikh Da'wat Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na Ihya Usunna a cikin birnin Kano Najeriya idan yan za su iya tunawa mun tsaya ne akan tsakiyar bayani wato yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikin hajjinsa da wuraren da ya bibbiya da inda ya jejje da yadda ya aikata abubuwa za mu ɗora kan gabar magana da yake cewa wa hunaka unzilat alaihi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bayan ya yi magana a kan ranar arafa ya ce addu'ar da aka fi ruwaitowa annabi ya faɗa kamar yadda nana aisha ta tambaye shi hadisi sahihi cewa idan hannu dace da daren lailatul qadri wace addu'a afwan a riwaya kai afwan aka ce an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna abin da ya fi alheri na faɗa ya fi falala da ni da sauran annaba da suka gabace ni a arfa shi ne la ilaha illallah wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir sai malam yace anan kuma Allah ya saukan masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan aya ta cikin suratul ma'ida aya ta uku anan Allah ya saukar da ita sai yake cewa wa hunaka saqata rajulun an rahilatihi famata fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yukaffana fi thawbayhi wa la yumassa bi taybin wa an yughassala bi ma'in wa sidrin wa la yughatta ra'suhu wa la wajhuhu wa akhbara anna Allah ta'ala yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi ana cikin wannan yanayi kamar da Imam Bukhari ya ruwaito a hadisin a Kitabul Jana'iz da imam muslim kitabul hajji wani mutum kawai sai ya faɗo daga kan dabbarsa sakata an rahilatihi ya faɗo ya rikito daga kan dabbarsa yana faɗowa sai ya mutu wuyansa ne ya karye sai ya faɗi ya mutu annabi ya umarni ya ce to ai masa likafani da kayan da ke jikinsa kar a ce a samu wani likafani daban sannan ya ce kar ku shafa masa turare inda an san mamaci in ya mutu ana masa wanka ana shafa mai turare ya ce kuma ku masa wanka da ruwa da magariya wani yuwassala bi ma'in wa sidrin kuma kada ku lullube masa kansa kuma kada ku lullube masa fuskarsa wala wajihu annabi ya ba da labari cewa wannan mutumin insha Allah Allah zai tashi shi ranar tashin alkiyama yana cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wannan shaida ne duk wanda Allah ya masa arziki ya mutu yana ya je aikin hajji yana cikin aikin hajji Allah ya ɗauki ransa to ya yi kyakkyawar mutuwa kyakkyawar mutuwa insha Allah kuma tashin hankalin da za a tashi ran tashi alƙiyama alfaza'ul akbar da ƙur'ani ya faɗa to shi kam zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik Allahu akbar to haka Allah yake yi wa wasu bayansa sai ya zaɓe su ya ba su alheri yana faruwa Allah ya ɗauki mutum wato ya bashi mutuwa mai tsada lokacin yana aiki mai muhimmanci wani malami an yi taro ana yana wa'azi yana bayani irin yadda mutuwa ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan kujera fa da makirfan hannunsa yana yi wa mutane mutuwan nan fa ga yadda take kaza kaza kaza kaza annabin rahama ma kaza kaza kaza kaza wallahi yana cikin bayanin kawai sai aka ji yana la ilaha illallah an ɗauka wani wani bayani zai la ilaha illallah kawai sai aka ya bangire kawai sai makirfan ɗin ya faɗi daga hannunsa sai aka zo na gefe suna a riƙe makirfan ɗin a riƙe a riƙe a riƙe a riƙe makirfan ɗin an ɗauka ko ciwo ne ya mutu fauran lafiya kalau yana cikin wa'azi ya faɗi ya mutu yana tunatar da mutane Allah ya mutu Allah ya mana wannan arziki akwai wani malaminmu da yake koyi mana da tauhidi a jami'ar madina mutum ne mai tauhidi sosai insha Allah yana masallacin annabi ya yi sujada yana cikin sujada ya mutu wallahi ya yi sujada ashe kawai mutuwar ce ta zo aka ɗauki ran haka kwanan nan ma aka nuna wani dattijo shi ma wani masallaci an yi sallah an idar da sallah ana ɗan zikiri ɗin na askar wasu sun da ɗauki ƙur'ani shi ma ya ɗauki ƙur'ani yana karanta ya sa irin ɗan abin jingin wannan kai sai ga ya ɓingire kamar wasa ya mutu a cikin masallaci a gaban liman kuma yana karatun ƙur'ani to Allah yakan zaɓi mutane ya nuna ba ni sunan shi ya nuna musu tun a nan duniya taufiki da dacewa Allah ka datar da mu wannan rayuwar in Allah ya ce muke ka samu kyakkyawar mutuwa da kyakkyawan shaida ai ka ji daɗi malam afan Allah annabi ya ce ku yi masa likafani da kayan da ke jikinsa kar ku rufe kansa kar ku lullube shi kuma kar ku samu mai turare don shi mai aikin hajji baya sa turare a haka za ku binne shi fuskarsa kar ku rufe ta haka za ku binne shi saboda za a tashe shi da aikin da yake yi za a tashe shi zai tashi da ihrami a jikinsa da ya je aikin hajjin nan kuma zai tashi yana labbaik Allahumma labbaik Allah ka yadda da mu malam yace wa fihi isna ashara hukman wannan hadisin zamu iya daukan hukunci guda goma sha biyu a ciki kaji malamai al-awwal na farko yace wujubu ghasl al-mayyit wannan yana nuna mana ashe wajibi ne idan mutum musulmi ya mutu a yi masa wanka ka duba wannan aikin hajji ya jefa gashi ya yi wanka ya sa ihraminsa amma saboda wankan mutuwa wankan fuskantar ubangiji wankan ganawa da Allah wankan haduwa da mala'iku saboda wannan wankan yana da muhimmanci aka ce ku yi masa wanka annabi ya ce ku yi masa wanka wujubu ghaslil mayyiti wajibi ne in dan uwanku ya mutu ku watsa masa ruwa ku wanke shi tas a fitar da dauda a jikinsa sai sa aka ce wankan ma za a yi shi mara abu na biyu ya ce annahu la yanjisu bil mauti li'annahu law tanajjasa lam yazidhu ghasluhu illa najasa wannan yana nuna cewa ashe idan mutum ya mutu bai zama najasa ba la yanjisu bil maut mutuwar mutum ba ta mai da shi najasa kyamar mutum da ake yi da gudunsa da ake ba wai dan najasa ba ne kuma kada mutum ya taɓa tunani cewa wai don wani ya mutu ya zama najasa ya zama abin kyama bai zama najasa ba dan da najasa ne to wanke shin nan da sai ya ƙara masa najasa kenan najasa akan najasa ne kenan gawar musulmi ba najasa ba ne saboda hadisin da annabi ya ce subhanallah innal mu'mina la yanjus ai mu'mini baya najasa baya zamantawa najasa sam abu na uku annal mayyita yughsalu bima'in wa sidr ana son mamaci a masa wanka da ruwa da kuma magarya a rinka amfani da magarya wajen yi wa mamaci wanka me amfanin magaryan nan ne kam malamai suka ce yana taimakawa wajen riƙe jikin mutum ko da bayan an binne shi ya ɗauki wani lokaci bai rididdige da wuri ba shi magaryan sannan yana fidda dauɗa ba a so a kai mamaci kabari da dauɗa a jikinsa abu na hudu anna taghayyura أن تغير الماء بالطاهرات لا يلبس لا يسلبه طهوريته ruwa da ake amfani da shi idan ya canja da abu mai tsarki haɗuwarsa da abu mai tsarki baya cire masa tsarkinsa ruwa mai kyau ruwan alwala ruwan sha ruwan wanka ruwan ibada idan ruwan koko ya shiga cikinsa baya mai da shi najasa baya mai da shi ba mai tsarki ba ruwa na alwala dan an sa masa magariya ko an sa masa kafur ko an sa masa turare baya nuna wannan ruwan ba mai tsarki ba ne kaga ai annabi ya ce a wanke shi bima'in wa sidr da ruwa da magariya a sa magariyar a ciki kaga ai dole magariyar za ta cakuɗa da me da wannan wannan ta sa malamai suke cewa hatta sabulu da mutum yake wanka da shi ai sabulu mai tsarki ne ai sabulu ba na jisa bane da haka dan ruwan sabulu ya shiga cikin ruwan wankan ka bai canja shi cewa wai ba mai tsarki bane ba sai dai kawai a ce tahirun ne ghairu mutahhir in an ce tahir ghairu mutahhir mai tsarki ne amma ba zai iya tsarkake wani ba wannan ma ra'ayi ne fahimta ce saboda yanzu misalin wannan ruwan da aka ce a cakuɗa shi da da ruwan wankan mamaci a hada shi da ruwa da magariya kaga ai dole ruwan zai cakuɗa da da magariyar a ciki to kaga ai dole ya canja shi amma kuma da shi din ake ake wanke mamacin kaga zai iya tsarkakewan kenan so dan mutum ya ɗebo ruwa aka zuba tsumi a ciki tunda tsumi abu ne mai tsarki ko ya ɗebo ruwa aka zuba man gyaɗa a ciki tunda man gyaɗa abu ne mai tsarki baya nuna cewa wannan ruwan ya zama najasa ina fatan kuna fahimta yawwa ba za a ce ba za a amfani da shi ba ma kai tsaye yadda malaman fikihu suke faɗa sai in wannan wato wannan abin da ya gauraya a cikin sa yayi rinjaye kaga ya canja masa kala kenan to wannan kaga ya tashi ba ruwa ba kai tsaye ruwan kaza kenan yanzu misali mutum ya ɗebo ruwa bukiti guda zai wanka yaransa ya taho da kofin shayi zai breakfast kofin shayi an sirka shi da madara da komai ɓarau sai ya zo ɓaran masa da ruwa a cikin bokitin nan da zai wanka misali to kaga ruwan shayi ya shiga cikin ruwan wanka sai ya je wankansa da shi an gane ya je ya yi wankansa da ruwansa don wannan kofi ɗaya na shayi zai lalata bokiti guda haka idan kwanan man gyaɗa ne ya zuba a ciki man gyaɗa ma ai mai tsarki ne amma da sai a ce a ai ruwan nan ya haramta maiƙo ne a kansa ya haramta da an ga maiƙo akan ruwa sai a ce ya haramta a'a bai haramta ba anna taghayyur al-ma'i bi tahirati la yaslubuhu ko la yaslubuhu tuhuriyatahu wannan matsala ce ta malamin fiqh da ake magana akan ruwa tahir da ghair mutahhir da najis sannan kuma yana nuna mana abu na biyar ibahatul ghusli lil muhrim an halatta wa wanda yake cikin ihrami yayi wanka tunda kaga yana cikin ihrami kenan koda ka daura ihramin ka kuna aikin hajji sai jibi yayi maka yawa gumi yayi ma yawa ko ka shiga cikin cinkoso ko kura ta ma yawa ya halatta ka shiga ban daki da ihramin ka ka cire ihramin kai wanka ka da damiyarwa ba a ce dan mutum ya sa ihrami ba zai wanka ba ya halatta za ka iya yin wanka ka sa akwai waɗanda sai mutum ya zauna niki-niki da datti da dauɗa ko irin masu ifradi ka ga ihraminsa ya yi baki kirin fari ne amma duk ya yi baki ga maiko ga manja ga waye ya aka yi alaji wallahi wala ifradi nake to ba sai ka canja ba ka je ka siyo wani ihramin mana in wannan ya yi datti sai ka kwaɓe shi ka sa wani ya halatta ba ce wannan wato shi ɗin dai ƙwaya ɗayan nan shi za ka riƙe kai ta zama cikin dauɗa da ƙazanta ba musamman wani lokacin zama a cikin ihramin nan akwai gumi mutum yana shiga cikin jibi da sauransu ba laifi don mutum ya yi wanka sannan ya ce abu na shida annal muharim ghaira mamnu min al-ma'i wa sidr mai ihrami ba za a hana shi amfani da ruwa da magarya ba inda za ta kama bukata za ta sa wani mai ihrami ba wai dan ya mutu bai ce zai amfani da ruwa ya wanke jikinsa ko kuma ya sa magariya ya wanke jikinsa ba haramun bane abu na bakwai annal kafana muqaddamun alal mirafi wa ala daini lianna sallallahu alaihi wasallama amara an yukaffana fi thawbayhi wa lam yas'al an warithihi wala an di an dainin alaihi jama'a in mutum ya mutu likafani shi ake fara gabatarwa akan raba gado da kuma bashi ma gaba daya abu na farko idan mutum ya fara ya mutu to a cikin kudinsa sai a dauka a siyo mai likafani ana sayan likafani ne da kudin mamaci sai dai in wani yayi tabarru'i ya bayar ko wani ya bada sadaka ko wani ya bada taimako ko a wani masallaci wannan ba laifi amma da za a zo ana bukatar za a siyo za a siyo me za a siyo ihrami sai a duba kudinsa da ya bari a aljihunsa a siyo masa ihraminsa da kudinsa a rufe shi da shi kada magada su ce a wannan kudin namu ne na gado ne ba nasa bane annal ihramu muqaddamun ala almirasi wad-dayn sai an fara cire kudin ihrami sannan a zo a yi maganar raba gado ko kuma a yi maganar ma bashi ma ko ana bin sa bashi sai an fara cire masa kudin ihrami a yi masa ihramin sa sannan a biya masa bashinsa ya Allah Allah ka samu cika da imani saboda annabi ya yi umarni ya ce a binne shi a cikin kayansa kaga kayansa wannan iramin da yasa ai na gado ne tun da ya mutu ko to amma annabi ya halatta a yi amfani da wannan duk da cewa na magada ne amma yanzu wannan hakkin mamaci ne dole da ba za a kai shi tsirara ba kuma bai tambayi su a magadansa ba kuma bai tambayi wala an dainin alai bashi da ake bin sa ba yace kawai a fara yi masa wannan daman yadda al'amari yake mutum yana mutuwa kamar yadda na muku bayani da abu na farko za a fara mu'unatu tajhiz ma'ana yadda za a samu a kimtsa shi yana mutuwa yadda za a kimtsa shi a bashi hakkinsa na mamaci shine abu na farko idan ya kasance a duniya abin da ya mutu ya bari kudin wannan ihramin ne wataƙila dubu biyu ya bari an je an auna yadin da za a binne shi dubu biyu ne da ɗari uku sai a ɗauki wannan dubu biyun a je a yi sai masa yadin da za a binne shi abu na biyu bayan an kai mamaci an dawo ba a magana komai sai bashi ba magana rabon gado in ka ga ana maganar rabon gado to an gama biyan kuɗin mamaci da ake bin sa bashi duk magadan da suka matsanta cewa sai an ba su kuɗin su na gado ba tare da an ba da hakkin mamaci an biya masa gashin bashinsa ba sun zalunce shi kullum na faɗa na maimaitawa yadda ka gina gidanka ka gina iyalinka haka in ka mutu za su yi maka so kowa yayi wa kansa tsari dan za a iya maka barna wata baiwa Allah take cewa mai gidanta ne bai da lafiya yana da manyan 'ya'yansa yana cikin dangarangar rashin lafiya ba to yana da 'yan kudadensa a banki da nan atm ɗinsa a hannun matarsa matar ba uwarsu ba ne ba da suka ga ciwon nan an kai asibiti an dawo an kai asibiti an dawo ta ce sai aka zo aka rutsa ta aka ce da Allah duk cek ɗin ubansu da atm atm a bayar ta ce kamar yaya suka ce a basu atm a basu atm ta ce yanzu ubanku yana kwance yana ranga-ranga mutuwa to an ba ku ATM nan zo za a ciri kuɗi a yi masa jinya za a su ne a ba su ATM wannan ‘ya'yansa ne to Allah ya sa ya miƙe bai tashi ba aka ce to alhaji fa an tambayi ATM fa kana kwance wallahi ana gaya muku a karatu akwai wanda ana binne shi ana dawowa a cikin gidan yaransa suka fara doke-doke saboda wani daga cikin yayansa ya ɗauke makullin wata motarsa mai kyau ya ce wallahi ita zai shi zai ɗauke ta ko rabon gado aka zo dole a sa masa wannan a ciki doke-doke in gaya maka wannan fa ana kai shi kabari ana dawowa ana zama makoki su makota suna can suna zaune suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaji kaza yara suna doke doke sai aka ji ihu ihu ashe ba ihun mutuwa bane doke doke ne akan raba kayan da alaji ya bari to saboda ba su da ilimi ba su da karatu sun dauka rabon gadon da kane kowa warwaso ne ake yi su ma matan aure suka fito wallahi mu ma kaza kaza kaza kaza abun kunya kuma na muku magana bashi lallai mutum ya kokari ya gaya iyalinsa bashin da ake bin sa kuma ka faɗa cewa ba magana a raba gado na sai an biya min bashi na karaf kacaf kuma a ka'idar shari'a idan dukiyarka gaba ɗaya za ta ƙare karkaf a biyan bashin da yake kanka kafin a raba gado to gwanda ta ƙare karkaf ba a bada ko naira ɗaya ba a cikin ainihin wato bashin da ake binka to kaga wannan yana nuna akwai bukatar wayar da kansu kansu ƴaƴan namu da jikokinmu da magadanmu gaba ke daya to abin da ke faruwa shine warwaso ne ake kawai in mutum bai da tsari a gidansa sai a warwashe wallahi a kwashe dan abin da ya tafi ya bari na gaya muku wata baiwa Allah yi mai gidanta mutuwa yi ina jin da ƴan kuɗi a ɗakin ranar da ya mutu ta naɗe wannan kuɗin ta zuba su a kayan wanki an zo kofar gida ba amma mai wanka aka binne shi ba sai aka ga niki niki kayan wanki wani yaron gida almajiri ya fito da kayan wanki kace kai ya aka wai kayan alaji ne za ka yi wanki wani ya ce kai ban yadda da wannan kayan wankin ba ai ba alaka ai yaya mutum ya mutu ana neman a wanke shi a ce za ku da kayan wanki ina karban kaya ana kwanciya sai aka miliyan uku a ciki ashe hajiya ne ta fara ɗiban tumulinta Alhaji ya ce ta fara ɗiban ɗaya bisa takwas ɗinta. Sata. Ina za ka kai gidan ƙawarta? Ai, ƙwarai ko da gaske. Ina jin watakila yana ɗan barin ‘yan kuɗi ne a gida haka ko a da sauransu. To kuma ya riga ya mutu, bari ta fara warwasan nata tukunna. Wannan rayuwar in mutum bai hankali ba zai sha mamaki sai ka mutu a tusa maka baƙin ciki da tasku. Wani ya mutu ya bar sama da biliyan ɗaya. sama da biliyan ɗaya sama da naira miliyan dubu da wani abu miliyan miliyan miliyan sau dubu ana bin sa dan bashin da bai kai ya kawo ba aka yi wa ƴaƴansa magana suka ce ba za su biya ba ni din nan an kawo min kes din wani ya mutu bai komai ba na alheri abokanan mamacin suka ce wa 'ya'yansa kun ga ubanku yana da dukiya mutuwa ta zo mai bai shirya ba ku samu ku gina mai ko masallacin juma'a ne a wani ƙauye ya yi ta samun lada yana kwanciya a kabari ku rage masa zafi dan abokinmu ne mun fi kusaninsa yaran nan suka yi mitin suka haɗa kai suka ce wallahi ko naira ɗaya ba za a ɗauka musu ba a cikin kuɗin gadon su in yana so me yasa bai yi ba haka suka faɗa in yana so me yasa bai yi ba yana raye me yasa bai yi ba shi ma wancan mai bashin cewa suka wallahi ba su biya ba su suka ci ƴaƴan zamani ne ba lalle ne su biya maka bashin da ake binka ba wallahi ka zo ka mutu kana musu bauta kana wahala a kansu baka koya musu jin ƙayinka da tausayinka ba duniya ka nuna musu baka nuna musu cewa binka shine rabotarsu ba tunda ka nuna musu duniya zaka ga aikin duniya bayan ka mutu wallahi ba za su biya maka ba za su rabe kuɗinka ne bayan wata ɗaya wata biyu an gama watsewa an rabe gidan an kacancana shi kowa ya kama gabansa su je su yi ta harka da kuɗi kai kuma kana can suna dukanka a kabari in ba sa ba ta yi ba kai ba wani ya ce a to malam me aka ga an ga laifin yaran ne wani ya ce me laifin su me yasa bai yi ba me yasa bai yi ba suka ce ba za su yi ba Allah karama mu da bakin ciki kuwa wannan inda za a tashe shi a kabari a ce ga abin da yayanka suka faɗa a inda ana kamuwa da hawan jini a kabari da ya kamu da shi Allah ya mana afuwa so ku biya hakkin mamaci kafin ku raba masa gado ku ƴaƴa ku tabi abokanai da makota kuna tambaye babanmu ya yi alaƙa da ku da Allah akwai bashi da yake bi ko ake bin sa don Allah da dalili ku rubuta kar ku yadda a fara raba raba gado ba a biya mahaifinku bashin da ake bin sa ba kar ku yadda wallahi shine amfanin ƴaƴa masu addini idan aka tara ƴaƴan ƴan duniya ne gaba ɗaya haduwa za su yi su duniyancin wallahi kuma wallahi in ba a biya bashin nan ba annabi ya ce duk wanda ba a biya masa bashin sa ba to ko yayi aikin shiga aljanna sai an rataye shi an tsaye da shi an yi fakin din sa a ce sai an biya baya shiga aljanna da bashin mutane abu na takwas jawazu liktisari fil kafani ala saubaini gashi ba ni sunan shi mamaci mai aikin haji da ya mutu ya halatta a takaitu da ya masa likafani akan abu guda biyu kawai kwarjalle da abin nan da mayafi ba sai an yi guda uku ko guda kaza ba da aka saba ana yi a noman likafani tunda daman yadda aka samu a sunna za a yi likafani za a yi ɗaya kamar zani ne wanda zai rufo tun daga kafafuwansa har zuwa ƙugunsa yanda kaga zani dai haka yake yanda za a iya ninke shi in an nade shi ya rufe daga cibiyarsa zuwa kafofinsa duk a rufe ɗaya kenan sai a yi na biyu kuma mai kamar riga shi ma girman su iri ɗaya da wannan in an ga dama a nade shi haka yulaffu hakada a nade shi a sa hannayensa haka a ɗora mai akan cibiyarsa ko kuma a gefe da gefensa kamar yadda yake tsayuwar sallah in ya saki hannunsa ko a ɗora su nan a kan cibiyarsa sai a naɗe shi ko kuma a zuro yadin a tsaga inda kansa zai shiga da wuyarsa sai a zuro shi sai ya zama kamar irin yar shara ɗin nan kaga kamar wando ne da riga kenan to za a naɗe shi haka sai a yi ƙato guda ɗaya irin wannan duk mun yi da shi a aikace da kuwa nan katon mayafi shi kuma wanda zai dauko tun daga ƙarshen kafarsa har ƙarshen kansa mai tsawo mai faɗi shine babban shine uwar kenan wanda inda za a naɗe shi zai naɗu kirif gaba ɗaya a cikinsa ba za a gano tafin kafarsa ba ba za a gano kwalkwalin kansa ba ba laifi a ɗan rat wato gota shi tsawonsa ya fi mamacin da ɗan mitoci kaɗan to shi za a fara shimfiɗawa a ƙasa shine na farko a shimfiɗa shi a ƙasa shine na farko a shimfiɗawa amma shine na ƙarshe bayan an naɗe mamaci kuma to sai a ɗaura masa wannan zanin ba tare da an bashi da wando ko riga ko wani pant ko wani abu ba a naɗe shi a ɗaure shi kam da zanin farko sai a sa masa wannan rigar shi ma a naɗe shi sannan sai a ɗauko ƙaton mai faɗin sai a naɗe ɓangaren damansa sai kuma a ɗauko yadin ta ɓangaren hagunsa a daɗa naɗewa sai a ja shi sai kuma a samu igiya a daure a daure a daure a daure shikenan sai a dauke shi cancat sai a dora shi akan makara ba laifi a bishi da turare a fefesa a fuskantar da fuskar sai kalli gabar liman ya zo ya tsaya a a bayansa daidai kafadarsa ya fara Allahumma kfir lahu warhamhu ma mu su ma su jo su jona ai ma addu'a ba za ta wuce minti uku hudu biyar shida ba ya danganta ga limamin da ya maka ana sauri don yanzu lokacin sauri ne ai maza maza maza a gama abin ne ka kowa ya tafi harkokinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai maza maza abin ne ka kai din nan da muke gani ai maza maza abin ne ka akai ka gidanka saboda mai kasuwa ya tafi kasuwarsa mai ofis ya je ofis ɗinsa mai gini ya tafi gininsa mai sana'a ya tafi sana'arsa kai kuma kana can an kai ka sabon wuri baƙon wuri ba irin wadda ka bare ba wallahi sauri suke yi ai maza maza a kai ka ko daɗewa aka yi aka zo wajen binne ka sai a ce wallahi wata jana'iza ne na daɗe wallahi duk na bata lokaci a can su je su barka da aikinka ka ta fama sai abin da Allah ya astaghfirullah wa atubu ilayh ya Allah in mun zo wannan lokaci karfa mana asiri ka ba mu dacewa abu na tara annal muhrima mamnu'un min at-tayyib mai ihrami an hana ko da bayan ya mutu kar a sa mai turare amma inda ba mai ihrami bane za a isa masa turare dan ana so ne tafi da sifar ihramin gaba daya abu na goma annal muhrima mamnu'un min taghtiyati ra'sihi an haramta ko an hana a lullube kan wanda yake ihrami normal kamar yadda idan yana cikin aikinsa na umra ko aikin hajji da ihrami baya rufe kanshi alhadi ashara na goma sha ɗaya man'ul muhrimi min taghtiyati wajhihi an hana mai ihrami a rufe masa fuskarsa ko ya rufe fuskarsa wa ibahatuhu ko da halaccinsa wasu sun ce ba laifi a iya rufe masa fuskarsa a irin wannan yanayi na mamaci qalahu sittatun min sahaba mutum shida cikin sahabbai suka faɗi wannan cewa ba laifi a iya rufe mai fuska ba a lullube kai ba a rufe fuska wa tajjal mubihuna bi aqwali haula waɗanda suka halatta sun kafa hujja da ra'ayin sahabban nan ne guda shida wa ajabu an qaulihi wa la tukammiru wajhahu to yaya za su yi da faɗin annabi da cewa ya kar a rufe fuskarsa wala tukammiru wajhahu suka ce bi anna hadhihi lafza ghairu mahfuza wannan lafazi da ya zo a cikin hadisin cewa wai kar a lullube fuskar mamacin ba mahfuza ba ce ma'ana akwai rauni a tattare da ita akwai riwayoyin da suka zo babu ita su kenan matsalar rufe fuskar mamaci wanda yake cikin ihrami akwai sabani wasu sun ce ya halatta a rufe fuskarsa don mamaci ne bai kamata a bar fuskarsa a buɗe haka ga tsau ba abu na sha biyu baƙa'ul ihrami ba adal maut ashe har bayan mutum in ya mutu ma yana nan dai a cikin ihraminsa wannan ihrami yana da albarka ko bayan mutuwa ne malai ce falamma gharabati shamsu wastahkama ghurubuha bihaythu dhahabat as-sufratu afada min arafata wa ardafa usama ibn zaid khalfahu bayan wannan bawan Allah ya mutu an yi masa wannan abubuwan duka da muka faɗa an gama addu'a manzo Allah ya gangaro ya tafi daga arafa zai wuce kuma ranar daren tara ga wata kenan da za a shiga goma ga wata ya tabbatar rana ta faɗi ana so a nuna maka kada ka bar arfa rana ba ta faɗi ba wastahkama ghurubaha bi haisu zahabati sufra hatta jajajajen nan sufra da yake zama a yamma bayan rana ta faɗi sai da annabi ya tabbatar ya tafi sannan ya yunkura daga arafa da zai tafi ya goya usama ibn zaid a bayan shi tawadu'u irin na annabi har goyo yake a bayan jaki har goyo yake a bayan doki har goyo yake a bayan raƙumi alayhi salatu wassalam ya tafi bis sakinati wa afada bis sakinati ya tafi cikin wato natsuwa وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه النبي يجاء يمطودا لنزام تاقوى سليك كي saboda jin linzamin da ya yi don ta tafi ɗin har sai da wani zubin kanta yake taɓa ainihin wato gefen kafar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda jan linzamin da yake yi don samu ta tafi kuma yana rike da ita tunda linzami shi ake rike dabba ta tafi ko kar ta tafi yana ta cewa mutane ayyuhan nasu alaikum bisakina kar ai gaggawa kar ai gudu kar a tafi kar a ji rauni ya ku mutane ku bi a hankali فإن البر ليس بالإبضاع يو الله داء إبادة باء ينت بالإبضاع بالإبضاع بالإسراع دقاقاوة كي أهنكلي كتفا أهنكلي أنقم أرفك ينين أنقم الدعاء ذات في مزدلفة وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق الضب ونسونا هنيوين قدابي مأزمين دكما الضب da annabi ya zo tafiya a tafiya ta hanyar ma'azimai ne ya bi amma da zai shiga makka ta hanyar dab ya biyo malam ce wa haka za kanat adatuhu salawatullahi wa salamu alaihi fil a'yadi an yukhalifa bain at-tariq wannan ita ce al'adar annabi ɗabi'arsa in dai a idi ne guda biyu din nan babbar sallah ko karama to in zai tafi sallah zai tafi ta wata hanya kuma idan zai dawo zai dawo ta wata hanya yana saba hanyoyin in ka tafi ta can sai ka dawo ta can malamai suka ce hikima shine ranar kiyama duk inda ka bi da sunan ka je ibada to wannan gurin zai maka shaida insha Allah ta'ala kamar na filfili ne da ake yi bayan sallah ta magariba ko bayan isha ko wani abu zaka ga wasu suna caccanja wuri an samu magabata suna caccanje wuri in mutum yana fila a nan sai ya tashi in zai ƙara wata sai koma can ya yi in zai tashi sai da koma can me hikimar haka duk gurin da kai sallah a gurin ko ina ne sai ya maka shaida ran tashin kiyama to shine hikimar ka yawaita yin salloli a wurare da dama dan su zamanto masu shaida a gare ka yawmul qiyamati saboda kana buƙatar wannan shaida ثم جعل يسير العنقة وهو ضرب من المسير ليس بالسريع ولا البطيء النبي yana tafiya tsakatsaki shine al'anaq wani nau'i ne na tafiya ba sauri ba ba kuma saibi ba tsakatsaki yake tafiya fa idza wajada fajwatan wa huwa almuttasa'u nassa sayrahu idan annabi ya samu fili fajwa nassa sai ya ƙara sauri shine nassa nassa sayrahu ay rafa'ahu fawqa zalika sai ya daga kafafuwansa ya rinka dogon wato awo kenan yana sauri in ya samu wuri wa kullama ata rabwatin min ar-ruba arkha lin-naqati zimamaha duk lokacin da yazo rabwa rabwatun zati qararin wa ma'in rabwa wani tudu haka to sai ya saki wato linzamin dabbarsa kaɗan dan ya bata dama ta iya hawa bai zai yi an zo tudu da za a hau kuma ka janye linzaminta kaga za ka hana ta abin nan tafiya kenan sai dan sake mata wannan kuma hikima ne ta masu hawa dabba ko masu hawa dawaki za su gaya muku haka abin yake wa kana yulabbi fi masirihi zalika bayan an yi arfa an dawo ana tafiya din nan a wannan tafiyar fa annabi yana ta labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تلبية أن أنا تينتا هكذا كجي الهدي أن ركدي أنا تي نداك ينبند ينزو ينزو كثيرا sai wanda Allah ya zaba ne zaka ji kaɗan ne zaka ga mutum dubu suna tafiya sai ka ci sa'a ka tarar da bai fi mutum ashirin talatin a cikinsu suna wannan labbaika labbaikan ba ana ta hira ana labari kawai duk sunnar da annabi ya koyar ana ta canja ta kawai yasa da yawa wasu suna zuwa aikin hajjin ba sa yin irin na annabi to dai kai kaji idan ya baro arfa zai koma muzdalifa labbaik allahumma labbaik yake ta yi la yaqta'u talbiya baya daina yin talbiya falamma kana fi asnahi at-tariq nazal yana cikin tafiya sai ya sauka fabala wa tawadda'a wudu'an khafifan saboda nisan tafiyan tsakanin arfa zuwa muzdalifa din bawali ya kama annabi a matsayinsa na dan adam ya tsaya ya sauka daga dabbar sai je bawali a wurin da ya bawali kuma sai yayi alwala da yake gaskiya bai fiye zama babu alwala ba Allahu akbar in dai ya shiga to sai yayi alwala in dai ya tsuguna sai yayi alwala shi sa zama da alwala alheri ne eh kuma kai ma zaka iya yi in zaka fita gida kasuwa kai alwala kurin sa kayan ka fita in dai ba wani abu ne ka ji da karya ma alwala ba da an kira azhar je kai sallar ka kana gama azhar din karka karya ka bar alwalar ka tana zaune a jiki kai kokari ka mai da rayuwarka kullun kana zama cikin mai cikin alwala sai zo yayi alwala dan kai ya zauna ba alwala wudu'an khafifa yace wa faqala lahu usama sai usama abokin tafiyarsa kenan da ya goya as-salata ya rasulullah usama yana tunatar da annabi lokacin sallar magariba yayi kenan saboda dare yayi an baro alfa rana ta fadi kuma gashi an hanya za a je muzdalifa tafiya ne na awanni sai usama ya ce ya manzon Allah sallah kaga sabai sun koyi tarbiya kenan sallah ya rasulullah sallah kamar yanzu kai ne kuna tafiya a mota tafiya mai nisa kace jama'a mu tsaya mu yi sallah usama yace manzo Allah sallah sai manzo Allah yake ce da shi al musalla amamak inda za mu yi sallah yana gabanka ya usama ma'ana ba a so in an taho daga arfa a yi sallah a wani wuri sai an je muzdalifa ko da ku lokacin magaribar ma ya wuce shi sa ce al musalla amamak wajen yin sallan yana gabanka ya usama ثم سار حتى أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة كتكما النبي يتشيك بدأت فيها حسي ديزو مزدلفة يكارين وتا الولا الولرين صلى ثم أمر بالأذان يتي إنا لا دنزوك كرا صلى فأذن المؤذن مي كرا صلى كرا تونان ديبا فدوها مي كرا صلى ما كو بلال نيكو نيكو ثم أقام سنة إتاد صلى fasallal maghriba qabla hattir rihali annabi ya sallaci magariba kafin a sauke sirdin dabbobi kayan da ke kan abun hawa ana zuwa magaribar aka yi wa tabrikil jimali kafin a tsugunar da raƙuma ana zuwa ya ce maza maza a yi sallah kafin a sauke kaya akan dabbobi kafin a tsugunar da raƙuma ya ce a yi sallah falamma hattu rihalahum amara fa uqimati salah ثم صلى العشاء yayin da suka yi magarba sai ya ba su dama ya ce to ku sassauke kayanku suka sassauke kayansu na kan dabbobi aka tsutsugunar da raƙuma don su huta sai kuma ya ce a tada iƙama aka tada iƙama aka yi sallar isha'i bi iƙamatin bila azan da iƙama ba tare da sake kiran sallah ba wannan yana nuna mana muzdalifa an kira sallah guda ɗaya ta isa a haɗa magariba da isha'i kuma wannan shine dalilin da ya sa wasu daga cikin malamin fiqh suke ganin duk lokacin da aka halatta a hada sallah guda biyu to dan an kira sallah kwaya ɗaya ya wadatar ka gani kamar yanzu misalin za ku yi magariba da isha'i saboda ruwa ko tsoro ko abu to sai aka kira magariba to kawai ladan ya halatta ta da iqama kawai a yi isha'i ba sai an sake sabon kiran sallah na isha'i ba duk da fa akwai wani ra'ayin da yake da ra'ayin cewa ai kowace sallah tana zaman kanta ne ya kamata a kira mata sallah to su kuma wadancan malamai suka ce a haɗe din nan da kiran sallah kwaya ɗaya suka ce to ai ba a kiran sallah lokaci bai ba wannan ta magariba an kira mata sallan ta quite alright lokacin ta yi to yanzu wannan ta isha'in da za a kira mata yaya za a yi suka ce eh idan an zo an kira din tunda sallah ce da ake saboda ruwan sama in an zo ladan sai ce sallu bi rihalikum bai kiran su yesu taho ku sallah a gidajenku suka ce to ai ka'idan ita sallah ana kiranta ne lokacin ta ya shiga in dai ba na asubahi ba da ake yin kiran farko da na biyu to sai dai suka ce ne waɗannan malaman ya halatta a kiran sallah guda ɗaya a haɗa salloli guda biyu kamar yadda gashi yanzu dai ibn qayyim ya faɗa ya ce annabi ya ce a tada iqama kawai bi iqamatin bila adhan da iqama bila azan babu kiran sallah walam yusalli bainahuma shay'an kuma annabi bai sallaci wata nafila ba tsakanin su wannan yake nuna mana cewa lalle maganganun malaman fiqh suna da kyau anan cewar idan an zo hada sallah to fa wani ba zai tashi bai kama nafila kuma in dai za a hasa sallar magariba da isha'i a masallaci to kada ana gama magariba wani saboda son nafila ya kama zai nafila ba a yi saboda lokaci ne gajere shi yasa ka ce bai yi nafila ba a tsakanin su summa nama hatta asbaha ana idan da sallar isha'i na annabi kurin ya kwanta ya jefa kansa ya kwanta a ƙasa a ƙasa sallallahu alaihi wa sallam yayi ta bacci har sai da asuba ya tashi ba magana qiyamul laili ba magana wata ibada bacci kurin yayi ya huta walam yuhyi tilka laila ibn qayyim yace annabi bai raya wannan daren ba daren da ya baro arfa ya zo muzdalifa zai kwana wannan annabi bai qiyamul laili a ciki ba duk da cewa qiyamul laili dole ne akan sa amma bai ba saboda ya nuna mutane a wannan daren ba a komai sai bacci wala sahha anhu fi ihya lailatai idaini shay kai ko daren idi ne guda biyu ba ai inganta a gare shi cewa ya raya da ran nan na idi ba ana gobe za a yi idi a ce annabi ya tashi ya raya su da salloli bai inganta yana yi ba kaga wannan yake nuna maka addinin akwai dan ban iska a cikin sa akwai dan daga kafa a ciki to amma na sha gaya muku mutanen mu a irin wannan lokaci kaga dai sunna shine a muzdalifan nan a kwanta a yi bacci a huta ko a sunna ko shine sunna ko amma wallahi mala akwai mutanen mu a ranar kuma sai su kwana suna zikiri shi sharrin dan bidi a dama inda aka ce kar ayi anan zai shedancin kenan wannan ku tambayi alhaji za su gaya muku wasu za su dogayen sharbunan su a zauna a da'ira wai suna Allah ne la ilaha illallah la ilaha suna yi fa suna gyangyaɗi wai sai sun raya daren kuma annabin da ya zo da hajjin gaba ɗaya shi bacci ya yi akwai shekarar da ni kam a kusa da ni wani bawan Allah kwanan da la'ilu ya yi ya hana mu bacci ga masifar sanyi a muzdalifan nan sanyi mutum wannan kwana yana jan da la'ilu laraba wannan sai dai mutum ya daga kai ya leƙo wani bai ma san da la'ilun ba saboda ba salatin annabi bane ayi ba duka ne salatin annabi kawai akwai abubuwa waɗanda ga sunan dai sai da Allah sauki yanzu wa ya ce kai da la'ilu a muzdalifa dan Allah wai dole wai mutum sai ya je ya bayyana wai shi ga ga test ɗinsa shi bid'i ne dan bid'a ne Allah gane da mu wa amara fi tilka lailati bi da'afati ahlihi tun abu na gaba yaya za a yi da masu rauni akwai mata akwai yara ƙanana wala Allah akwai tsofaffi gajiyayyu to ya za a yi a wannan dare annabi ya yi umarni bai za'afati ahlihi masu rauni cikin iyalinsa yace an yi taqaddamu ila mina qabla tulu'il fajr su maza su wuce su tafi mina kafin alfijir take to kar su bari asubahi ta yi musu a muzdalifa saboda cinkoso dan an tashi din lokaci guda ne ake tashi to za a yi ta nike mutane ana ture su to masu rauni a cikin iyalansa yace an ba ku dama ku ba sai kun kwana ba kenan wannan yana nuna mana wanda yake da rauni idan ya je muzdalifa ba sai ya kwana ba mai rauni ya ce wa kana inda gaibubatil kamari a lokacin da ya ce iyalin su tafi tuna an gaya mana lokacin yan lokaci ne don su ma sai sun tsaya fa a muzdalifan lokacin da wata ya bata in dare yayi in in wata ya bata ba a gan shi ba to daga wannan lokacin wa amarahum Allah yarmu aljamrata yace to amma in kun tafi mina dan su ƙara yin gaba su riga kowa zuwa gurin jifa yace to idan kun je kada ku yi jifa hatta tatlu ash-shamsu har sai in rana ta fito kada ku yi jifa har sai me har sai rana ta fito kenan wannan yana nuna mana su tafi idan sun je koda asubai ta riske su amina a wajen jifa kenan to za su zauna su jira sai rana ta fito kafin alhazai su gama tahowa sai su jifan sai su gangara su wuce makka wannan shine hukuncin masu rauni to amma wa amma alhadithu alladhi fihi anna umma salama ramat qabla alfajr an samu wani hadisi aka ce cikin matan annabi akwai ummu salama mai rauni ce a wannan lokacin ta tafi wai ta je ta yi jifanta cikin dare kafin alfijir wannan yasa kake ganin wasu mutane sai su ɗebi iyalansu sai su tafi su je su ta jifa tsakiyar dare mala ya ce fa hadisun munkarun an karahu ahmad wa gairu hadisin na munkari ne bai inganta ba imamu ahmad da waninsa suka ce bai inganta ba wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukhbatin qad haqqaqa wal munkaru al fardu bihi rawin gada ta'jiluhu la yahmilu tafarruda wanda ba amintacce ba ya ruwaito hadisi ya saba wa amintacce shine munkari mutum mai rauni ya ruwaito magana ya saba wa mai gaskiya wannan shine munkar to hadisin da yace ummu salama mata annabi ta yi jifa cikin dare hadisi ne munkari inji ibn al-qayyim kun fahimce ni thumma zakara hadisi sauda wa ahadith ghairi ghairihi thumma qala ya ambaci hadisan na sauda da wasu hadisan waɗanda ba su ba da sauransu yace ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث yace sannan muka lura muka duba babu cin karo tsakanin waɗannan hadisai fa innahu amara sibyana alla yarmu aljamrata hatta tadwa shams na farko dai annabi ya umarci yara in an tafi da yara dan masu rauni ne kar a tattake su ya halatta su yi gaba ya ba da doka kada su yi jifa kafin rana ta fito فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي duk wanda ya gabatar da jifa kafin rana ta fito duk da mai rauni ne ya gabatar da jifa kafin rana ta fito an ba shi dama dai kare kwana amina a muzdalifa afwan amma sai je ya jifa wanda jifan nan a ka'ida sai bayan rana ta fito ake yi na ranar sallah to bayi da uzuri wanda ya je ya jifa kafin lokaci kamar ya yi sallah ne kafin lokacinta amma man qaddamahu minan nisa faramaina qabla tulu'i shamsi lil uzri to akwai kuma mata dattawa tsofaffi waɗanda sun yi gaba wancan yara aka ce wannan kuma mata da'afa gajiyayyu sai suka je suka yi jifansu kafin rana ta fito wannan suna da uzuri me uzurinsu wal khawfu alaihinna min al muzahama suna jin tsoron zahma cinkoso wa hadha alladhi dallat alaihi sunna جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر وأما القادر صحيح فلا يجوز له ذلك ابن قيم يشي أتكيش كوي أبن سنة تكرنتر يا هلت أي جيفا ya halatta a yi jifa kafin rana ta fito a ranar sallah amma inda uzuri kamar rashin lafiya ko girman shekaru rashin lafiya ko girman shekaru ya halatta su ɗin bayan asuba su jifa amma mai iko lafiyayye bai halatta ya yi jifa kafin rana ba wallazi dallat alaihi sunnatu inna ma huwa at-ta'jilu ba'da ghaibubatil qamari abinda fa sunna ta nuna a gaggauta barin muzdalifa kar a kwana a muzdalifa a tafi bayan rana bayan wata ta bata a sama la nisfal laili ba wai rabin dare ba fa ba rabin dare ba walaysa ma'a man haddahu bin nisfi dalilun wallahu alam duk wanda ya iyakance wai masu rauni za su bar muzdalifa su tafi duk in dare ya raba biyu bai da dalili ba rabin dare ba ce akai in an daina ganin wata idan wata ya bata to sai a tafi to wannan dai shine a iyanar za mu tsaya saboda na ga lokaci ana nuna mu na so mu karisa fasalin amma dai ba damuwa wani sati sai mu karisa mu je mai faru sai mu tashi falan ma tala alfajr sallaha fi awwalil waqti wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh